وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan zulkada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin jibohis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai bayan hutu da muka tafi na azumin ramadan muna roƙon allah maɗaukakin sarki 117 ko yawa mun tsaya 116 ko za mu tashi 117 bayan hutu da muka samu na azumin watan ramadan wanda muka tafi wajen kusan wata biyu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karbi ibadunmu Allah ya samu cikin yantattun bayi a cikin watan Ramadan Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙara mana lafiya da imani da tsawon kwana don mu ci gaba da ganin irin wannan ibada darasin da muka tafi a kansa wato darasi na goma sha shida inda mun ƙarasa ɗari da goma sha bakwai za mu tashi a mun tashi mun tsaya ɗari da sha shida na'am to a darasin na 116 wanda a kansa muka tafi hutu mun karanta gaba ta 145-46-47 gaba ta 145 inda malai ke cewa idan ka ga mutum yana zama tare da 'yan bidi'a to ka kiyaye shi farko ka fara sanar da shi cewa ga irin waɗannan mutane idan ya ci gaba da zama da su bayan an wayar da kansa to lallai kai hattara da shi shi ma ma'abocin son zuciya ne mun yi sharhin wannan magana sannan mun karanta maganar da imamul barbahari yake cewa wa idza sami'ta ar-rajula tatihi bil athar in kaga mutum kana kawo mai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma baya so yana cewa kawai shi ƙur'ani ya yadda da shi alƙur'ani za ka karanta masa kawai to kada ka yi wata-wata karkai kokonto ka sani wannan mutum lallai ya tattare zindiƙanci tattare da shi da ka tashi daga wajensa ka bar shi kar ka ci gaba da zama tare da shi mun karanta kuma gaba ta ƙarshe da mala yake cewa ka sani lallai su 'yan bid'a dukkaninsu halakakku ne kuma suna kira gaba ɗayansu ne zuwa ga aitashin hankali a zubar da jini mafi muni cikin ƙungiyoyin bid'a mafi kafurci shine arrawafidu yan shi'a wal mu'tazilatu da mu'tazilawa wal jahamiyatu da jahamiyya domin wayannan fa innahum yarudduna an-nasa ala at-ta'dil wa zandaka ko da yaushe suna kokarin su mayar da mutane zuwa ga at-ta'dil kore sufofin Allah da sunayensa wa zandakati da kuma zindiƙanci ma'ana kafirci yau za mu tashi gabar da imam al-barbahari yake cewa wa'alam qala al-muallif rahimahullah wa'alam anna man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa'alam annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa qad aadahu fi qabrihi wa idha dhahara laka min al-insani shay'un min al-bid'i فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر imam al-barbahari yake cewa wa alam ka sani anna man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle duk wanda yake cin mutuncin daya daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga yana kokarin cin zarafin wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa alam ka sani annahu wannan mutum innama kawai arada muhammadan sallallahu alaihi wasallam cin mutuncin manzo Allah yake so yayi to sai kuma ya fake da cin mutuncin sahabbansa wa qad azahu kuma lallai duk wanda ya zagi sahabban annabi ya ci mutuncin su ya cutar da manzon Allah fi kabari yana cikin kabarinsa kamar yanda duk wanda ya batanci ga sahabi ya yi cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi yana raye to har zuwa yanzu da annabi ya bar duniya duk wanda ya taba mutuncin wani cikin sahabbai to ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan ke cewa wa idza zahara laka min al-insani shay'un min al-bid'i idan wani abu na bid'a ya bayyana gare ka daga wani mutum kaga wani mutum wani abu na bid'a ya bayyana gare ka wato game da shi fa hadarhu to kai hattara da shi ka yi hattara da shi ka kiyaye shi fa innal ladhi akhfa domin duk wanda bid'a ta bayyana daga gare shi to abin da yake boyewa anka fa innal ladhi akhfa anka abin da yake boye maka na bid'a aktharu mimma azhara yafi abin da yake bayyanawa duk wanda ka ganshi har wata bid'a ta bayyana gare ka tasa to abin da yake boyewa yafi abin da yake bayyanawa in ka koma kowane bangare haka ne na ba ta gane in ka ɗauki aƙidar shi'a abin da ke bayyana bai kai munin abin da suke ɓoyewa ba in ka ɗauki 'yan ƙur'aniyun haka in ka ɗauki sufaye na ƙarya masu tsafe-tsafe da sauransu za ka same su suma abin da ya bayyana gare ka to wallahi wanda suke ɓoyewar ya fi muni ba ka ganin wani lokacin aka samu wani mai kato bara a cikinsu in ya fito da wani abun sai ka ji duniya ta ɗauka sai ka ji hankali ya tashi kuma wannan abun shi ne abin da da yawa suka yadda da shi kuma a kansa suke amma ga wani abu da ya bayyana gare ka ɗan ƙanƙani kana ta magana akan wannan don baka san abin da aka ɓoye ba shi yasa sai ke cewa jissan da bid'a ta bayyana gare ka daga wani mutum to kai hattara da shi domin abin da yake ɓoyewa ya fi abin da yake bayyana maka wato a shekaran jiya muke tattaunawa da wani bawan Allah da yake bani labari sai na ga yana da munasaba da wannan gabar wato ya ce yana zama da wani mutum a cikin gari shi mutumin yana dangantuwa ne zuwa ga sharifai yana cewa shi sharu ne to akwai wani ko kango ne ko abin nan ko fili haka kango ne haka a cikin gidan shi wannan sharu din da haka za a ga matasa da mata duk suna shiga ashe wani wuridi ake a ciki da ɗakuna haka wajen guda ko o ko huɗu haka a cikin a cikin gurin a cikin gidansa haka ashe wannan wai wuridin da ake yi ana ba mutum wani wuridi wanda in yayi wannan wuridin to dole ma sai ya je ya yi sabo dan wannan wuridin ƙarfinsa sai ya yi sabo har yake ba da misali kamar mutum ne ya zo zai shiga kofa kuma ya yi wa kofa tsayi dole sai ya sunkuya to akwai wato ibada da zikirin da kai ya yi wa kofar aljanna ka kere kofar aljanna dole sai an sassabe ka an rago ka kayi kasadin ka samu shiga aljanna da haka sai kana taba wani munkari haka kana yin zina kana yin luwadi kana yin wayannan abubuwa din to farko yake cewa kuma wannan mutum abokin zaman su ne to shi mutumin a zahirinsa haka mutumin kirki ne za ga kamar baya wannan da haka sai ya ga kannan mutumin su ne suke wannan da yan mata a ciki wani lokaci ma kawai in mutum ya yi wannan wuridin sai ya duba wata cikin wannan yan matan ya ce yana so zai rage zunubin safa da ita zai rage kai girman ladansa da ita in ta yarda shi kenan ga ɗakuna nan da to wata rana da ya shiga ya ga ana haka shine ya fata-fata da su ya nuna bai ji daɗi ba haka dama suke ashe abin nan suke yi amma shi wancan babban shehin sai ya nuna kaman ba shi a ciki da ya magana sai aka ce ai bai gane ba ne to da ya je nazari sai ce shi kam so yake sai ya gane me wannan abin da aka ce bai gane ba sai ya dawo wajen wannan babban shehin sai yake ce masa ni fa na zo abin nan da ake ta cewa ban gane ba ni so nake in gane sai ya ce a na ɗauka ma ɗan hayaniya da kuka da suwa ne ya ce a ai ni ma dai so nake duk abin nan ƙila ni ne ban fahimta ba da haka a ganar da ni farko abin da ya ce masa ya ce to abin da ake so yanzu abu na farko kana so ka gane ya ce eh sai fa ka bar kitabu wa sunna ya ce ban gane ba ya ce sai ka bar ƙur'ani da koyarwar manzan Allah ya ce sai kawai shi wannan shekaran jefa yake ban labari ya ce na ce na bari ya ce bai taba tunanin zai ce ya bari ba sai ya ce na bari ka basu ya ce ka basu sai ya ce to ina zuwa kawai sai ya shiga cikin ɗaki sai ɗauko ma wani ɗan ƙaramin littafi da a jama'a kai rubutun da ya duba bangon littafin sai aka sa falalar saɓan Allah yana buɗe shafin farko sai ga falalar kisan kai ya buɗe shafin gaba falalar zina falalar luwaɗi falalar fashi da makami falalar kaza falalar kaza ya ce ai kasan shi Allah ba a lallaba shi ya ce in kana so Allah ya biya ma bukata sai ka maka tobara haka fa ya ce ya ce masu lallaba shi ya fi rena su yadda ka ji wannan kalmar ya ce dai jikina kamar zai fara bari da ya ce na take ya ce to yanzu duk wannan abin da ka karanta ka yadda ya ce ya yadda ka yadda da su ya ce na yadda ya ce to yanzu me kake so kuɗi kake so ko ɗaukaka in ɗaukaka kake so akwai abin da za a baka sai an ji ka in kuma kuɗi kake so za ka yi kuɗi ya ce a shi baya son wata ɗaukaka shi kuɗi kawai yake so kuɗi kake so ya ce eh sai ce to za ka yi kuɗi za ka yi kuɗi amma sai an yi kisan kai kayan da'i ya ce to durran da za ka dawo ka dawo da likafani in ka dawo da likafani akwai mutanenmu da muke sa su suna mana wannan aikin ya faɗo wata jiha cikin jihohi ya ce a nan suke da aka muka ce ga abin da muke so za su yi mana ya dinga ba shi samfin da wasu mutane ya ce ka san wane ka ga da ya yi suna ya kuɗi ko ya ce wallahi mu ne ka san wane to mu ne kuma baka ga daga ƙarshe ya samu matsala ba ko ya mutu ko ya hatsar mota ko ya kaza ya ce saba sharaɗin mai ya ce saboda ka dirran da zaka dawo ka dawo da likafani wannan likafanin aka samu gawar a wani guri da ake zuwa a ajiye ta in aka koma aka ga an ɗauke ta to aiki ya ci in aka koma aka ga ba a ɗauke ta ba to sai an sake kashe wani mutum wannan bai ba wato ai duk gaba ɗaya abin da nake ajiyewa na yi na saurare shi har ya bani wani wani bawan Allah kai ma yanzu ka je cikin YouTube ɗinka ka danna za ka gan shi wani wani ɗan Sudan as-sahiru ta'ib ina jin Hamid Adam sunan mutumin sai da ya zama kasurgumin sufi sai da ya yi wannan tarbiya din ya yi wusuli ya yi wannan kalwa din shi ma Allah ya ganar da shi don sai da ya zama kudubi ka je in kai downloadin za a ga wannan don na fara downloadin ban karasa abin nan dinsa ba amma in ka je za a ga an sa a sahiru ta'ib sunansa hamid adam a sudani ka sha mamaki in ka ji hira wannan mutum shi wannan mai ba da labari ya ce wallah malam da na tafi sai na kidawo ba ya ce amma na fuskanci kalubale da bala'i ya ce wallah kasuwanci da ke sai da kasuwanci na ya lalace dama kuma an samu wannan sharaɗin ya ce kuma na kabe na ce wallah ba zan rabu da Allah ba ya ce kasuwa sai da ta gagare ni ya ce kai malam wallahi sai da aka wayi gari da ni da matata kayanmu ɗaya ne tak rigar jikina ita kenan saboda masifar talauci mata ta rigar ta ɗaya ce ita ma ɗaya ne da ita kuma lokacin ba mu daɗe da yin aure ba ya ce wallaha malam wannan halin da nake gaya ma na kai wajen shekara bakwai a cikinsa yace ko aiki na je nema da an je sai a ce ban da ni yace kai karshe har leburanci sai a je in za a ɗebi mutum goma da an zo sai a ce tara sun isa kuma da an zo kawai sai a nuna na ce kai ban da kai yace a lokacin yana da wani ana a caɓa yace wallahi in ya ga abin ya ya ci tara kawai sai ce bari ya dinga a caba da mashin din yace wallahi sai gama yawo ba da an tare shi haka da yazo sai ce a sai a ce an fasa ya shiga wani irin jarabawa yace akwai lokacin da ya tafi har wajen ko yan kaba ne ko yace daga daga gidansa sai ya zo har gidan murtala a kafa nan ma yayi magiya a ɗauke shi a kai shi wajen ɗan ladi na sidi ne ko ina ne ya ce wallahi ya je sai ya rasa sai ya je kawai sai an zo ɗiban ma'aikata sai a ce ban da shi sai a ce ban da shi ya ce kuma wanda ya mun wannan fa a zahiri mutum ne wanda za a gan shi ana ahalan wasalar sharu kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu ya ce akwai ran da ya fito daga gida yana soro kafin ya yi zikirin fitowa kawai sai ya ji kamar hajijiya ta ɗauke shi haka kawai da ya faɗi ya ce wallahi shi dai da ya buɗe ido kawai sai gan shi a cikin daji saboda so suka yi su halaka shi tun da ya zo ya ji abin nan ya ji sirrinsu kuma ya ƙi ya ce wallahi malam da na tashi cikin dajin na rasa ina ne na rasa gabas da yamma da kudu na rasa ina kawai kai na yi juyi ya ce sai can wajen yamma na ga yanayin faduwar rana ya ce sai na kama wata hanya ne ta tafiya ina zuwa sai na ga wata buka bukoki haka ya ce yana ganin bukokin kawai sai ya ga wata mace tana ganin sa tana ja da baya ya ce a da Allah ki tsaya wallahi tambaya dan Allah tambaya ɗaya kawai zan miki ina zan bi in samu hanya mai kwanta to ta nuna masa ta ce ka bi nan to sai da ya zo kan kwalta sai ya ga shi a hanyar katsina yake ya ce ya dinga tafiya bai gana inda yake ba sai da ya zo da wanau yana ta gaya mun irin wayannan mutanen wato irin wayanda za su fake ko da sufanci ko da kaza ko da kaza ya ce wallahi tsafi suke tsafi ya ce wata karamin ma za ga tsafi to shine wannan yake cewa wa idza zahara laka min al insani shay'un min al bid'i fahdharhu fa innal ladhi akhfa anka aktharu mimma azhara yanzu kaga wannan abin da ya bayyana ake ganin sa na bid'a abin da ya koyi ya faka kuma za a ga manyan mutane yan siyasa da waye suna ta zuwa gurin mutum kango ne in ka shiga za a ga gashi nan wasu muridansa ne gasu nan suna ta wannan abin in kai mai neman maza ne to gasu nan su ma in kai wannan wuridin kai wannan wuridin yayi yawa kana so kai geji sai ka duba wani cikin wayanda suna wannan ka ce ku shiga da shi daki ka rage wannan yadda ka ji kalmomin ya ce ai shi Allah ya fi rena ka duka kalmomin fa Allah ya fi rena masu lallaba shi ya ce ayin kana so ya biya ma bukata sai kama wauta waliyazu billah to wayannan fa ne wani lokaci za ga mutum da rawani da alkyabba da kaza da kaza ana yana mutane suna ta bin sa to shi sa da an ce mutum ya shiga bid'a zaka ji karatun mu na yau yanda ake tsoratar da mutum bid'a gara kowane irin sabo in dai ba shirka bane da bid'a dan ka dauka ana magana bid'a ka dauka bid'an nan gara kowane irin sabuwa ko wani cikin magabata ne da yake wa ɗansa wasiya yace da kai bid'a gara ka zama mazinaci da kai bid'a gara ka zama kaza da kai bid'a ni gara a ce mun ka shiga guri kaza kowane irin laifi da kai bid'a saboda bid'a mabudin kowane sharri kenan الشرح قوله واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوله فدن سيتي واعلم كسني أن من تناول أحدا دون دي تشزر في كوتشم متنشم وان من أصحاب محمد دقى صحابان النبي صلى الله عليه وسلم أي من صب أصحاب رسول الله معنا وان دي يزاقي صحابان من زن الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم يرجي مسو مرتبة يتشزر فنسو fa innahu yasubbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yana zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam li'annahum ashabuhu domin wa'inda yake zagi din sahabban manzon Allah ne wa a'wanuhu mataimakan manzon Allah ne wa ansaruhu su suka taimaka masa wajen isar da addini fa idza ta'ana fihim dan haka idan ya soki wani cikin sahabbai ta'ana fir rasul sallallahu alaihi wasallam ya soki manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam li'anna ar-rasula saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi jama'ahum shi ya tara su wa huwa allazi sara bihim shine wanda ya tafi tare da su wa huwa allazi yudabbiru shu'unahum shine wanda yake lura da gudanar da al'amuransu fa hadha ta'anun fil rasul dan haka waye bai iya tarbiya ba waye koya musu rashin kirki waye koya musu rashin nagarta malamin su kenan da haka in ka zagi sahabbai malamin su ka zaga domin ka nuna kowa yana iya yin tarbiya ya ci nasara manzo Allah ne ya tarbiya bai ci nasara ba wal iyazu billah da haka duk sahabban suka zama yanda kake faɗa to da haka kai tsaye malamin shine mai mai wannan shine zai dauki kaso mai tsoka na zagin da kake yi musu domin shi ya ilmantar da su shi ya karantar da su in wani abu kake gani game da su na aqida mara kyau wajen wa suka koya wajen sa fa hadha ta'anun fil rasul annahu yastashibu unasan ashrara kamar kana sukar manzo Allah cewa yayi abota da wasu ashararan mutane tunda kace Abubakar dagutu ne wa Umar kace jibtu ne kace Usman kaza ne ka zagi matansa cikin gida har cikin gidan ma'aiki ka shiga baka bar iyalan ba ka zage su kace ba nagartattu bane kace ba masu kamun kai bane ka fito abokansa na gida abokansa na, na, na jihadi abokansa a masallaci duk kace ba su da nagarta to don haka kamar kana sukar annabi cewa ya tattara dandazan mutane a sharare sun zama abokansa fa hadha ta'anun fil rasul wannan ko ko shakka babu ko kaki ko kaso suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaquluna zaka dinga jin suna cewa aljibtu wat tagut abubakar wa umar aljibtu fa gunki kenan at-tagut gunki shi yasa suke cewa manyan gumakan qurayshawa sune abubakar da umar akwai fa wanda wannan ita ce aqida su in ka faɗa haka ma lada zaka samu a wajen Allah ka zagi abubakar ka zagi umar kai babban mutum ne a cikin su manyan waziran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagin su su kuma a wajen su ibada ne wa hadha ta'anun fi rasul sallallahu alaihi wasallam wannan suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa yakunu sahibahu wa wazirahu jibtan wa taguta ta yaya zaka ce abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waziransa kace sune jibtu da tagut kace gumaka ne idan kenan ar-rasul la yafham yanzu kana zargin annabi cewa bai da fahimta wala ya'rifu annabi ba shi da sani ba shi da sani kenan har da ya tattara duk bai san su ba bai san ba su da nagarta ba sai kai yanzu daga baya ka gano abokan annabi ba nagartattu ba ne annabi bai fahimta ba kai daga baya ka fahimci ba mutanen kirki ba ne nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu yayi mana afuwa daga irin waɗannan miyagun ɗabi'u din da miyagun akidu ar-rasulu aidan yamdahu as-sahaba ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda yana yaban sahabban nan wa yuthni alaihim yana ambatan su da alkhairi idan huwa la ya'rifu haqiqatahum kenan shi manzon Allah bai san true picture din sahabban sa ba kenan bai san haqiqanin su ba sai kai ne yanzu ka san haqiqanin sahabbai ka gano cewa annabi yayi zaben mun dare kenan da Allah wa kake suka su ko shi ka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san hakikanin su ba shi yasa ya yabe su shi yasa ya dinga ambatan su da alkhairi duk bai san bai san hakikanin su ba kai da ka san wato kai ne ka san hakikanin su shi yasa kake tsine musu shi yasa kake la'anta su shi yasa kake faɗan miyagun kalmomi akan su amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rayuwa da su ya auren musu ya aura daga gare su ya shiga tare da su ya fita tare da su ya ci tare da su ya sha tare da su duk bai san hakikanin su ba duk mai zagin sahabbai kamar haka yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu har manzan Allah kuma yake cewa la tasubbu ashabi duk bai san sahabbansa ba mutanen kirki bai san sahabbansa cewa sun cancanci a zage su ba har ya dinga kare su ya ce kar a zagi sahabbansa manzan Allah yana raye ce la tasubbu ashabi kar a kul ka zagi sahabi cikin sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah har rantsuwa yayi duk yayin rantsuwa bai san sahabban ba kenan sai kai yanzu ka san su ka san ba mutanen kirki bane yace na rantse da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadukum ahadukum dinnan fa tun daga kan tabi'ai har yau duk kun duk mun shiga wagairo mun shiga ainihin wato ahadukum dinnan duk wanda ba sahabi ba komai imaninsa komai tsarkinsa da nagartarsa inda zai ciyar da mithla uhudin kwatankwacin dutsen uhudu zaban na zinare ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudu da sahabi ya ciyar ba wala nasifa manzala ce kai ko rabinsa ba wannan hadisin mun sha karanta shi muna ta bayani a kansa yamdahuhum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaban su fa idan yakunu ar-rasulu qad ghalida fi madhihim yanzu kenan in muka muka lura muka koma kan aqidar masu zagin sahabbai kenan manzon Allah yayi kuskure wajen yaban sahabbai kenan da yayi akwai hadisansa da yawa da ya ta yaban su yayi ta shi musu albarka ya dinga ambaton alkhairi game da su ashe duk annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba mutanen kirki bane yayi ta wannan yaban nasu kenan manzo Allah yayi kuskure wathanaya alaihim da ya dinga ambatan su da alkhairi wa hum ashararun ashe asharare ne wa jibtun wa tagutun ashe gumaka ne da jibtu da tagutu duk a cikin su wa kafaratun ashe da kafirai ma a cikin su duk wasu sun kafirta amma annabi ya dinga ba su digirin girmamawa na yabo to yanzu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita zamu tasa a gaba ko kuma maganar wani mai haushi hadha ta'anun fir rasul ko shakka babu wannan suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutane ka ce wai wannan mutanen ba mutanen kirki bane ya bada commendation mai kyau recommend ya yi recommending din wasu mutane a wayi gari bayan zamani yayi nisa wani lalatacce ce wai wannan recommendation din da manzo Allah ya ba daidai bane sahabban nan ba nagari bane annabi duk ya wanke su duk ya nuna cewa mutanen kirki ne ashe ba mutanen kirki bane a bakin wani asharari bal hadha ta'anun fil qur'an mala yace ba ma sukar manzon Allah ba wannan zagin sahabban wannan aqida ta suka sahabbai suka ce ga alqur'ani suka ce ga manzon Allah a hannu guda kuma suka ce ga alqur'ani qala ta'ala saboda Allah ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله تعالى لقد بالتحقيق حقيقة رضي الله عن المؤمنين الله يا يدد مؤمنا إذ يبايعونك ألوك سند سكي مكا مبايعة تحت شجرة أكركش بشيا an ce wannan sabon su 1400 zuwa 1500 ne manzo Allah sallallahu Allah ta'ala ya kalle su gaba ɗaya waɗanda suka yi wa manzo Allah mubaya'a a sulhu Hudaybiya yace liya yadda da su Abubakar yana cikin Umar Uthman duk sayyidina Ali duk suna ciki Allah yace ya yadda da su kuma wannan ba shi bane ma Allah yace fa alima ma fi qulubihim karka ce a to ai annabi zahirin su ya sani bai san zuciyarsu tana da nifaka akwai rashin kirki a zuci sai Allah yace Allah ya yarda da mu'minan da suka yi wa manzon Allah mubaya a karkashin bushiya idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu da Allah ya san munafukai ne da Allah ya san sun boye kafirci da Allah ya san sun boye munafurci sun boye wani mugun nufi ga manzon Allah ko ga addini Allah ba zai tona musu asiri ba amma Allah ya yabe sai ce ya san abin da ke cikin zuciyarsu imani ne da nagarta da kaunar manzon Allah da kaunar addini fa asabahum fathan qariba ya saka musu da wani budi makusanci wannan suratul fatih kenan aya ta 18 qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma ce a cikin suratul tauba laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra Allah ta'ala ce laqad haqiqa taballahu 'alan nabiy Allah ya karbi tuban annabi wal muhajirin da muhajirai wal ansar Allah ya karbi tuban al-ansar alladhina tabauhu wa'anda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra jaishul usra lokacin yakin tabuka kenan fi sa'atil usra a lokacin tsanani da wahala yanzu a dauka mu dauka duk ihun mai ihu da haushin mai haushi cewa sahabbai sun yi kuskure mu dauka ma da gaske law sallamna jadaliyan mu ma sallama masa mu ce sun yi kuskuren to Allah ta'ala ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar ko baka jin larabci ne sun yi laifin Allah ya ce ya yafe mu ya karɓi tubansu a shi kenan ba a ɗauka ma sun yi kuskuren duk da za ka kalato ɗin ka ce sun yi to taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansarin ladina taba'uhu fi sa'atil usra wa qala ta'ala Allah ta'ala ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum was-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga shiga musulunci na farkon nan min al-muhajirin daga waɗanda suka yi hijira wal ansar da al ansar mutanen Madina wal ladina tabauhum da waɗanda suka biyo bayan muhajirin da al ansar bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhum kenan duk wanda ya biyo bayan sahabbai da kyautatawa da ambatan alheri da kaunar su da kare martaba su shi ma Allah ya yarda da shi da haka Allah ta'ala ya ce waɗanda suka riga shiga musulunci lokacin babu mai cewa la ilaha illallah su suka fara kalmar shahada bayan manzon Allah da ya zo da addinin lokacin kowa ba musulmi ko ɗaya su ne suka fara kalmar shahada su suka fara sallah su suka fara azumi su suka fara jihadi su suka fara ainihin aikin hajji duk wata ibada da kake tinkaho da takama da ita a yau su suka fara yi da haka Allah ta'ala ya ce cikin muhajirina akwai su cikin al'ansar ma akwai su sannan akwai kuma masu biyo su da kyautatawa duk sai Allah ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su shi yasa irin waɗannan ayoyin da suka tayi sai suka kirkiro wata aqida kuma sai suke kiranta albada ita wannan albada din shine wai shi ma Allah yana yin abu ba bisa sani ba daga baya ya sani kenan da yace ya yarda da su wai bai san daga baya za su watse ba shi yasa ya ba su wannan yaban cewa ya yarda da su bai san za su canza ba da ya san abin da za su farar kenan daga baya za su canza shi ma da bai ce ya yarda da su ba kaji ma shi ma Allah ba kyale shi ba shi sa aƙidar zagin sahabbai fa muguwar aƙida ce fa aƙidar batanci ce ga Allah madaukakin sarki aƙidar zagin Allah aƙidar zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan hadha qadahum fil qur'an kenan wannan shi ma alqur'ani bai sha ba a wajen su shi ma sai da aka soki alqur'ani ha wannan suka ce a cikin alqur'ani alladhi athna alaihim wanda ya yabe su wa madahahum kuma ya ambaci kirkin su fala ya subbu sahabata babu mai zagin sahabbai man fi kalbihi zarratu min al-iman fala ya subbu sahabata ba zai taba zagin sahabbai ba man fi kalbihi zarratu min imanin duk wanda akwai ƙwayar zarra ta imani a zuciyarsa Allah ba zai iya bushe fitilar idan sai ya zagi sahabbai ba duk wanda kaga ya bushe fitilar idansa to imanin nan nasa akwai matsala ba a jin akwai imani a cikin zuciyar mai zagin sahabbai shi yasa malai yake cewa babu yanda zai wanda akwai imani ko da ba wani mai yawa ba in dai akwai imani daidai da kwayar zarra a zuciyar mutum ba zai iya zagin sahabbai ba qawluhu fa'lam annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fa'lam ka sani duk mai zagin sahabbai ka sani innama arada muhammadan annabi muhammad yake so yake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi yake so ya zaga wa qad azahu kuma haqiqa azahu ya cutar da manzon Allah fi kabari yana cikin kabarin sa man yasubbu sahaba faqad aza annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi sahabbai to ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fi kabari a cikin kabarin sa li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yarda domin manzon Allah har ya bar duniya bai yadda ba an yi sabba ashabuhu a zagi sahabbansa bai yadda a ɓace su ba wa qad qala Allah ta'ala Allah ta'ala kuma yace innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasula waɗannan da suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya ya kuma tsine musu a lahira wa a'adda lahum azaban muhina kuma ya musu tanadin azaba ta wulakanci da aka zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cutar da manzan Allah ne duk ko wanda ya cutar da manzan Allah Allah ya tsine masa a duniya ba zai albarka ba ba ka ganin duk masu zagin sahabbai da yanda suke karewa ne ba ba sa gama a lafiya ina fata an gane zagin sahabbai ai ba karamin musiba bace domin cutar da manzan Allah ne duk ko wanda ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to karshen sa ba zai kyau suratul ahzab aya ta 57 falladhi yasubbu sahaba wanda yake zagin sahabbai faqad adallaha wa rasula ya sani ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah wala yakunu hadha khassan fi hayatir rasul kuma wannan ba zai takaito a iya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bal a'a yu'zihi ya cutar da manzon Allah wa huwa fi qabrihi alhalin manzon Allah yana cikin kabarin sa ba'da mautihi bayan wafatin sa alaihi salatu wassalam wa man yaf'al hadha duk wanda ya aikata haka fa huwa mal'unun la'ananne ne duk wanda ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya cutar da manzo Allah wanda duk ya cutar da manzo Allah la'ananne ne la'anahumullah Allah ya la'ance su fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina Allah kuma yayi musu tadadin azaba wadda take ta wulakanci nas'alullah al'afiya gaba ta 150 qala al-mu'allif rahimahullah imam al-barbahari rahimahullah ta'ala yace wa idza ra'aita ar-rajula radi'a at-tariqi wal madhhabi fasikan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli as-sunnati fashabhu واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته إمام البربهاري يقول وإذا رأيت الرجل idan ka ga mutum radi'at tariqi hanyar da yake bi ba mai kyau bace wal mazhabi mazhabar da yake tafiya akan ta matafiyarsa ba mai kyau bace fasikan fasiki ne fajiran fajiri ne sahiba ma'asin ma'abocin saban Allah ne zaliman azzalimi ne wa huwa min ahalis sunnati amma fa ahalus sunna ne fashabuhu wai ka zauna da shi yafi ka zauna da dan bid'a an fahimta wannan fashabuhu din ba malam yana so ya nuna maka ka zauna da shi ba matsala ba a illarsa a ce ga dan bid'a ga ahalus sunna mai sabo mai zalunci to zama da ahalus sunna mai zalunci wannan ya fi dama-dama fiye da zama da ɗan bida abinda imamul barbahari yake so ya gaya maka kenan da hakan aka ce ga ahalus sunna amma mai saban Allah ne hanyar da yake bi ba ta da kyau fasiki ne fajiri ne mai saban Allah ne azzalimi ne amma ahalus sunna ne to ka zauna da shi ya fi ka zauna da ɗan bid'ar da baya saban al baya zina baya shan giya baya zalunci amma kuma ɗan bid'a ne zama da wancan mai laifin ya fi alheri fiye da zama da wannan ɗan bid'a din fa innahu laysa tadurruka ma'asiyatu domin shi wannan ahlus sunnan mai sabo sabansa ba zai cutar da kai ba zaka ji fashin bakin wannan magana mu je ga sharhin ash-shaykh Fawzan al-Fawzan rahimahullah qawluhu wa idha ra'aita ar-rajula radi'a radi'a at-tariq والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من اهل السنه فاصحبه abinda malai yake nufi musahabatuka lil fasiki sunni abotarka da zamanka da mutumin da yake fasiki amma ahlus sunna alama fihi min al fiski duk da abinda ke tattare da shi na fasikanci wa fi'ilil ma'asi da aikata saban Allah wa mujalasatuka lahu zamanka da shi khairun shi yafi alheri min mujalasatika lil mubtadi' sama da zamanka da dan bid'a magabata fa ba sa daga kafa game da bid'a fa yanzu ne aka koro wani zamani da ana yin kara ga bid'a amma ka karanta tarihin magabata ba su taba daga wa bid'a kafa ba ba su taba yi mata kara ba an fahimta ko da aka yake cewa ga wancan mai saban amma ahlus sunna ne to zama da shi yafi alheri sama da ka zauna da dan bid'a li'anna al-asi saboda shi mai sabo ya arifu annahu asi ya san shi mai sabo ne duk mai shan giya ya san laifi yake duk mai cin dukiyar mutane ya san laifi yake duk barawo ya san laifi ne wa yurja an yatub annahu yatubu ana sa ran kuma zai iya tuba bi khilafil mubtadi' sabanin dan bid'a domin shi dan bid'a fa innahu ya'taqidu annahu ala haqqin shi fa yana hakikan cewa ya kudur yana kudurta cewa shi fa akan gaskiya yake wala ya tubu dan haka ba wani tuba da zai ba zai tuba ba saboda shi gane yake akan daidai yake fal mubtadi'atu la yatubuna fil ghalib shi yasa malai yake cewa yan bid'a a mafi yawan lokaci ba sa tuba li'annahum yarawna annahum ala haqq domin su suna ganin akan daidai suke akan gaskiya suke walaysa hadha ma'anahu annaka tujalisul usata amma fa wannan magana ta Imam al-Barbahari ba wai tana baka lasisi bane ba tana nufin ka dinga zama da masu saban Allah ba lakin sai dai ma'anahu ma'anar wannan magana ta Imam al-Barbahari anna mujalasatal usati wai zama da masu saban Allah min ahlus sunnati daga ahlus sunna khairun shi yafi alheri min mujalasatil mubtadi'a sama da zama da yan bid'a wa in kana zahiruhumul ibadata was salaha koda ku yan bid'a a zahirin su mutanen kirki ne kuma suna ibada koda ga wani za ka ganshi dan bid'a ne amma kullun zikiri kullun ibada kullun kaza amma ga wancan shi kuma ahlus sunna ne amma kuma mai sabon Allah zama da wancan ya fi shafa maka lafiya ya fi alheri a aƙidarka da addininka fiye da zama da wannan ɗan bid'ar hadha qasdul muallif rahimahullah wannan ita ce maganar da Imam al-Barbahari yake nufi ma'ana ka samu wanda yake ahlus sunna mai sabo zamanka da shi yafi alheri sama da ka zauna da ɗan bid'a mai ibada wanda a zahirinsa mutumin kirki ne wala shakka annal bid'ata sharrun ko shakka babu bid'a sharri ce wa ahabbu ila shaytan min al ma'asiya kuma shaydan ya fi son bid'a fiye da kowane aikin sako da zaka aikata shi shaydan da ka kwankana shan giya gara kai bid'a sau daya ina fata gane da ka zama mazinaci shi gara ka zama dan tantirin dan bid'a kawai shi ya fi son ka zama kai bid'a domin bid'a kishiyantar manzan Allah take yi sallallahu alaihi wasallam daka yana da rabo mai tsoka da zai samu in kai bid'a amma in kana sabo ai kullun a dari dari shedan yake zaka iya cewa ka tuba domin dama ka san ba daidai bane laifi kake yi amma shi dan bid'a da yake ganin lada yake samu a lahira aljanna zai shiga wannan bid'ar da yake yi lada yake samu burge Allah yake to yaushe zai daina shi da yake ganin daidai yake shi da yake ganin lada zai samu shi da yake ganin aljanna zai shiga shi da yake ganin kaunar Allah ta'ala zai kaunace shi akan wannan bid'ar da yake to yaushe zai bari amma duk mai saban Allah watan wata rana in Allah ya taimake shi zai iya cewa ya tuba domin ya san dama ba daidai yake ba shi yasa malai yake cewa li'anna sahibal bid'ati la yatubu minha saboda shi ma abocin bid'a baya tuba daga bid'a shi yasa shedan yafi son kai bid'a bi khilafi sahibil ma'asiya sabanin mai saban Allah fa innahu yurja an yatuba minha domin shi ana iya sa ran ana sa ran zai iya tuba daga saban li'annahu ya'taqidu annaha ma'asiya domin yana ji a ransa cewa wannan abin da yake yi saban Allah ne wa yakhjalu kuma yana jin kunya wala yubayyinuha ba ma ya bayyanawa duk mai sabo za ga yana jin kunya in an gan shi bal ma yana koyewa in yana saban bi khilafil mubtadi' sabanin dan bid'a shi yayatawa ma yake ya ta tallata ta a social media a facebook ya yayata ta a gidan tv da gidan radio ya tara jama'a saboda shi ai a iya imaninsa da yakinin sa bin Allah yake amma duk mai shan giya duk mai zina duk mai sata duk mai kaza za ga wayannan duk za ga suna koyewa ba sa son a gansu saboda sun yarda saban Allah ciki ina fata gane lokaci to kyamara ce batirin ya abin nan to dama an ce saurayen mintuna ko to insha Allah sai mu tsaya an ce cajin abin nan din zai dauke sai mu tsaya a wannan gaba qauluhu wa huwa min ahli sunnati fashabu ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik